الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne wanda ne da daren hudu da watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da takwas daidai da ashirin da watan februari shekara ta dubu biyu da bakwai muna karatun littafin umdatul ahkamul kubra ta al-imam al-hafiz abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba muna kan ainihin shimfiɗar karatun wannan littafi mai albarka a yayin da muke kasantuwar wannan littafi ina fahimtar cewa ni ne na fara kawo shi kasan nan kuma na zo nake kokarin shaharar da shi ya sanu ga jama'a to akwai bukatar duk inda na je zan karantar da shi yi gamsasshiyar muqaddima dan a san shi sani na hakika don abin mamaki da yawancin waɗanda ke Najeriya suna karantar da littafin umdatul ahkam ba su san cewa wannan umdatul ahkam ita ce sura ba akwai kuburarta ina cewa duk wanda yake karantar da umdatul ahkam sura bai ma san sunanta tsora ba kuma yana ganin bai ma san akwai kubara ba to akwai cikakkiyar gafala da kuma rashin cancantar ya karantar da ita tsora din don ya nuna bai taɓa zuwa ya karanta tarihin al'imamu abdulgani ba kenan domin dukkan malaman da suka yi tarihin al'imamu abdulgani ibnu abdulwahid al-maqdisi gaba ɗayan su sai da suka ambaci wannan littafi na cewa yana da littafin umdatul ahkamul kubra da kuma as-sughra to kaga in dai har ka je ka karanta tarihin a inda ya kamata ka karanta to babu shakka ka san akwai wannan littafi ko da baka taba gare shi ba amma gafala ta kai gafala in za ka je ka samu mutum ya kai shekara hamsin yana karantar da risala a tsoro amma ka tambaye shi tarihin da risala bai sani ba in ka tambaye shi tarihin littafin bai sani ba to haka da yawancin mutane na sun saka littafin inda tulahakam suna karantarwa waye al-imamu abdul ghani menene tarihin shi ba sani saboda kullum a najeriya ka saka littafi abinda ake tsalle kawai a yi marmaza a fara karatun littafin a yi marmaza a kai tsakiya a yi marmaza a sauki a'a ilimi ake buƙatar a ɗiba mai ɗimbin yawa da haka har zuwa yau ɗin nan yana da wahala mu kai ga fara karatun abin da ke cikin littafin ummatul akam din muqaddima ce zan ta mana dangane da karatun littafin da kuma shi karatun hadisan akam din idan ba a manta ba na ɗibo mana zantuttukan da ainihin malamai suka yi dangane da magana akan hadisai na ahkam mun ji maganganu waɗanda su al-imam al-khatib al-baghdadi da al-imam abdurrahman ibn mahdi suka ainihin dangane da abin da ya shafi hadisai na hukunce hukunci mun karanta magana al-imam sufyan sauri sai lokaci ya ƙure mana a yau za mu ji abin da imam ahmad yake faɗi imam ahmad cewa إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل الأعمال وما لا يوضع حكما وما لا يضع حكما ولا يرفعه تفاعلنا في الأسانيد إمام أحمد بن حنبل الله يغفر تامشيته idan muka tashi ruwaito hadisai da ke magana halal da haram daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hadisan da suke magana dangane da sunnoni da sauran hukunce hukunce sai mu tsananta kwarai da gaske game da isnadi ba ma sassautawa wa idza ruwina an nabi sallallahu alaihi wasallama fi fada'il al-a'mal amma in yanzu za mu ruwaito wasu hadisai da ke magana akan falalar ayyuka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su shafi al'amuran haram da halal ba kenan وما لا يضع حكما ولا يرفعه ma'ana za mu rubuto abubuwan da ba sa rage wani hukunci kuma ba sa ƙara wani hukunci to ta sa hanna fil asani sai mu sassauci game da ainihin isnani wannan magana tana nan cikin littafin alkifaya fi ilmin riwaya ta al-imam al-khatib al-baghdadi a shafi na 134 قال الإمام النووي الإمام النووي يقول ينبغي لكل أحد أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كماتي duk wanda ke kokarin ainihin wato wato ya kamaci kowa ya kokarin bin ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi wa an yaqtadiya wa yaqtadiya bi aqwalihi wa af'alihi kuma ya kamaci kowa ya kokarin annabi sallallahu alaihi wasallama wajen zantukan annabi sallallahu alaihi wasallama da ayyukan shi wa takriri da kuma abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani ko ya ji ana ya kyala mutane su fil ahkami wal adab game da hukunce hukuncen haram da halal da kuma lalluba na addinin musulunci wasa'il ma'alimin islam da kuma sauran ilmomi na addinin musulunci wa an ya tani da fi zalika ma saha kuma ya kamata duk wanda yake koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka dogaro da hadisan da suka inganta wa yajtani ba ma da ufaji abin da yake da rauni to ya sance shi waɗannan kaɗan daga cikin ainihin maganganun da muka so kenan mu ambata mutane dangane da abin da ya shafi hadisai na ainihin hukunci mun ambata a baya cewa ai dukkan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai ne na hukunci to sai dai malamai ne suka ainihin wannan ka'ida idan suka ce hadisai na hukunci abin da ainihin suka nufa su ne hadisan da suka zo suna magana haram da halal da ainihin hadisan da suke magana a kan suna da makaroni a gabana littafin umdatul ahkamul kubra ce ta'alif al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-mutawaffa sanata 600 hijriya دراسة وتحقيق سمير ابن أمين الزهيري دار الثبات للنشر والتوزيع wannan littafi na umdatul ahkam al-kubra babban malami al-imam abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi shi ya rubuta shi aka samu kuma shehun malami samir ibn amin az-zuhairi ya darasci wannan littafi kuma ya haƙaƙa shi ya bayyana matsayin hadisan ciki sannan ya ta'aliki akan matsaloli da yawa da suka shafi hadisi da fiqh da aqida madaba'ar darus sabat waɗanda ainihin suke yaɗa littattafai su buga su su ne suka ainihin buga wannan littafi bugun farko na wannan littafi jama'a an yi shi ne a hijira annabi na da shekara 1422 wato yau shekara shida kenan da aka fara buga wannan littafi to kamar yadda na ce a bisa ka'ida in ka saka wani littafi wanda bai zama sananne ga mutane ba akwai buƙatar ka yi shimfiɗa don a san littafin da duk sauran ƙa'idoji waɗanda suka kamata su gamsar da mutane game da littafin da haka ba abu ne da zamu gaggawa ba wannan littafi duk abin da muke bukata game da shi ita ma ɗaba'ar ta yi mana kuma shi malamin da ya haƙƙaƙa wannan littafi samir ya yi mana jazakumullahu khairal jaza a cikin wannan ainihin wato bugu wanda ke hannuna gashi zan karanto abin da ita maɗaba'ar ta faɗi suka ce bismillahir rahmanir rahim muqaddimatun nashir ga shimfidar mai buga littafi wato wannan shimfida su madaba'ar da ainihin suka buga wannan littafi su ne suka yi wannan magana إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman taimakon Allah muna neman gafara Allah ونعوذ بالله من شرور أنفسنا كما منا نيمن الله يتري من الشر من كاونا مو ومن سيئات أعمالنا سنن الله يتري من دمونا نن أيكم من يهده الله فلا مضل له وإن الله يشير دشي باب ميقتل دشي ومن يضلل فلا هادي له وإن كما يقتع تباب يشير دشي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai babu abokin tarayya gare shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lallai annabi muhammad bawan Allah da ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba da to bayan haka fa hiya darus sabat lin nashi wa tawzi' yace ga madaba'ar da ke da suna darus sabat wadda take yaɗa littafi kuma take ainihin wato rarraba shi zuwa ga ɓangarori na duniya domin kowa ya mallake shi wato za su buga in suka buga kuma su ne za su ɗauki nauyin yaɗa shi ko ina ya bazu ainihin a duniya allati akhadhat ala atiqiha wa alzamat nafsaha bi nashr al-kitab al-shar'i al-mufid wal-nafi' yace wanda ita wannan madaba ta daukar wa wuyanta wato ta dauki nauyi kuma ta lazimta wa kanta yaɗa littafi na shari'ar musulunci mai amfani al-mufid mai amfanarwa al-nafi' kuma mai amfani تضيف اليوم إلى المسلمين عامة اليوم تنا ainihin angwanci ga dukkan musulmi wato tana angwancin wannan littafi ga dukkan musulmi wa ila talabati ilmi khaffa kuma tana ainihin wato angwancin wannan littafi wato kamar tana bikin gabatar da wannan littafi da dukkan al'ummar musulmi da kuma ɗaliban ilimi musamman hadal kitab at-tayyib al-mubarak wannan littafi mai kyau da albarka ala wa huwa kitabu umdatul ahkam al-kubra ba wani littafi bane shine littafin umdatul ahkam al-kubra wato madogarar hukunce hukunce babba lil imam al-muhaddith al-asali ta babban limami ko malamin hadisi mai aiki da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-hafiz al-kabir babban ma'addaci عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي mai suna abdulghani dan abdulwahid al-maqdis al-mutawaffa sanata 600 hijriya wanda ya rasu hijira na da shekara 600 wa hadha al-kitab shi wannan littafi yutba'u li awwal marra wannan shine karan farko da za a fara buga wannan littafi bada an galla tilkal qurun baina habisin wa mafqud bayan ya share tsawon shekaru masu dimbin yawa tsakanin ko dai ana ganin cewa littafin ana nan an ƙi buga shi ko kuma ma wasu na ganin cewa littafin ya ɓata wato kamar yadda na faɗi duk waɗanda ke karanta tarihin abdulghani kamar cikin littafin sai wa alamin nubala ko makamantan littattafai da suka yi tarihin wannan malami za ka ga cewa an ce yana da littafin umdatul ahkam al-kubra da umdatul ahkam sughra wasu malaman har su kai matuƙa wajen siffanta littafin ce ita umdatul ahkam al-kubra tana ɗauke da hadisai ne waɗanda bai lazinta inganci ba akwai hadisai ingantattu akwai waɗanda ba ingantattu ba akwai daga bukhari da muslim da sauran littattafai amma ita sura ta lazinci ingantattu ne don haka ta taƙaito akan bukhari da muslim kadai to a wannan lokaci duk wanda ya karanta wannan tarihi ya ga haka sai fara tunanin to littafin ana nan ne ana ajiye da shi an ki buga shi hadis kenan an tare shi an ki buga shi ko kuma mafkud ko kuma littafin ya ɓata ne ina fatan mun gano ومن فضل الله عز وجل ومنته وكرمه على دار الثبات yana daga cikin falala wadda Allah madaukakin sarki yayiwa wannan madaba ta daru sabat da kuma baiwa da karamci an hayya ala min al asbab ma makkana min tabi hada sifr al nafis Allah madaukakin sarki ya hore wannan madaba hanyoyin da ta samu damar buga wannan sifri wato wannan mujalladi wannan littafi mai daraja wa nashrihi da kuma yada shi wa tawzi'ihi da kuma ainihin rarraba shi wa mimma la yakhfa abu ne wanda yake ba boyayye ba anna al-imam al-hafiz lallai shi wannan limami na haddaci Abdul Ghani wato mai suna Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah huwa ahad fuhul ulama'i al-islam yana ɗaya daga cikin gwaraza ko bijiman malaman musulunci وقد بلغ في علم الحديث الغايه a wajen ilimin hadisi wannan malami ya kai matuƙa kwarai da gaske fa huwa sahibu tasanif allati lam tara al-uyuna lam tara al-uyun mislaha shine dai wanda ya rubuta littattafai waɗanda idanuwa ba su taɓa ganin irin su ba wa ala ra'asi tilkal tasanif sama da waɗannan littattafai da ya rubuta gaba ɗaya kitabu ruhada wannan littafin nashi umdatul ahkam al-kubra babu shakka in dai ana magana kutubul ahkam ne to gaskiya saboda Allah daga cikin tafan ahkam da aka rubuta a bisa wannan tsarin to in dai baka taba ganin umdatul ahkam al-kubra ba to babu shakka baka taba ganin ainihin littafin da yake tsari kamar wannan ba wa qad qama bi dirasati hadha al-kitab wa tahqiqihi fadilatu shaykh Samir ibn Amin az-Zuhairi hafizahullah an samu babban malami ya tsayu wajen haƙaƙa wannan littafi Allah madaukakin sarki ya tsare shi ya sajjada hudahu kuma Allah ya daidaita ainihin tafiya shi a bisa tsari نسأل الله عز وجل أن يصيبه منا الدعاء منا روقان الله منا وكتير سنتي الله يباش لادا على ما بذل فيه من جهد game da ƙoƙarin da ya yi azimar ajiri Allah maɗaukakin sarki ba shi lada mai girma akan wannan ƙoƙari da ya yi sawab Allah ya biya shi wa khitaman daga ƙarshe fa inna dara sabat lallai ita wannan maɗaba'a da ke da suna daru sabat la tas'alullaha jalla wa ala tana roƙon Allah maɗaukakin sarki an ya taqabbala minha wa min al-muhaqqiq Allah ya karɓa mata wannan aiki samir ma da wannan aiki Allah ya karɓa mishi wa min kulli man sahama wa sa'ada fi ikhraj hadha as-sifr al-mubarak an-nafi haka Allah ya sakamakon na alheri da duk wanda ya taimaka ya kawo gudunmawa wajen fitar da wannan littafi mai albarka mai amfani da hadhihi al-hummat al-qashiba da wannan ainihin siffa ta ado kyakkyawa allati tasurru nadirina wanda ke ainihin faranta rai da duk wanda ya kalli irin wannan bugun littafi wa tufidul mubaliin wanda kuma bugu irin wannan yana amfanar da masu karanta shi wa an yataqabbalahu minna khalisan liwajhihi karim Allah madaukakin sarki ya karba mana wannan aiki a cikin tsarkin zuciya wanda mun yi shi ne kadai saboda fuskar Allah mai girma innahu jawadul karimun lallai Allah mai ainihin kyautatawa ne kuma mai karanci ne rahimin kuma Allah mai rahama ne wa huwa ni'mal maula madalla da wakilci irin na Allah wa ni'mal nasir kuma madalla da taimako irin na Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Allah ya dadin tsira da shugaban mu annabi Muhammad wa ala alihi Allah ya dadin tsira da ainihin mutanen gidan shi sahabi da sahabban shi wa sallama tasliman kafira Allah ya ƙara musu aminci mai yawa waɗanda suka faɗi wannan muƙaddima su ne annashir darul shabat littiba'ati wal nashir madaba'ar da ke da suna darul shabat wanda ke buga littafi kuma ta yaɗa shi a ƙasar riyad suke da ke ainihin ƙasar saudi arabia jama'a kun ji muƙaddimar waɗanda suka buga wannan littafi da wannan sura a halin bugun farko tun da ake tun da malamin ya rubuta littafin rubutun hannu ba a taɓa buga shi bugun inji ba wannan ne bugun farko ina fatan mun gane su da suka ainihin buga din shi ne suka yi ikirari da cewa su suka buga waɗannan ƙa'idoji ne na littattafai na buga littattafai ba irin yadda yanzu kawai za ga wani ya ɗauki littafin ɗan folio kan shi kenan zai zo ya yi tafsiri ma kwamfuta sai da sai buga sai ka kawo yaya aka yi wacce maɗaba'a ce ce kaza kaza amma da yake ƙasashen mu duk waɗannan abubuwan ba a damu da su to abin da kai ce shi in ba a damu da su ba kai ɗalibin ilimi ya kamata ka zan kana da nutsuwa a cikin harkar ilimi bai kamata ka bi hayaniyar yan takifi ba sai ka biya ya tsarin ilimi saboda so ake ji abin da kai idan ya yi daidai ya dace da abin da ya kamata Allah ya taimaka a takaice wannan su ne maganganun da su waɗannan bayan Allah suka faɗi to sai muqaddima wadda shi Samiru ne wadda take doguwa ce muqaddimar ce nake so insha Allah ta'ala zan takaita mana ita bayan samir ya ainihin yi khutbatul haja ya dan fara tsokaci kaɗan game da ainihin hadisai da ke magana a cikin musulunci na hukunce-hukunce na ainihin wato halal da haram sai kuma malamin ya dan zo ya fara ishara akan cewa babu shakka akwai malamai waɗanda suka gabaci al'imamu abdulgani sun rubuta littattafai akan hadisan hukunce-hukunce ya ishara zuwa ga al'imamu abdulhaq الإشبيلي وانده يلتاف من الأحكام الكبرى دا الأحكام الوسطى دا الصغرى وانده نيمة جانا يكي سيدي باب الشكة wannan malami wajen tattaro abubuwan da ke gaban wato nesa ko abubuwan da suka warwatsu a wurare daban-daban to wannan malami ya kai matuƙa a cikin wannan littafi umdatul ahkam al kubra sannan sai malamin ya zo magana dangane da cewa bari karanta wannan magana ku ji yace wa qad sabaqani wa kuntu bi tahqiq kitab al-umda fi al-ahkam yace dama ya gabata na ainihin wato yi tahqiqin littafin al-umda fi al-ahkam na ne muku da ita wancan karatu kun ganta wa huwa al-ma'ruf bil ahkam as-sughra ita ce aka fi sani da al-ahkam as-sughra wato littafin da kuka fi sani da kuke cewa umda al-ahkam للحافظ عبد الغني وقد طبع والحمد لله بمكتبة المعارف بالرياض بالمملكة العربية السعودية an buga shi a martabatul ma'arif a riyad a ainihin kasar saudi arabia wannan bugu da aka yi da yake hadisan cikin da hadisan bukhari da muslim ne da aka sami da yi wani aiki mai wahala a cikin bayan ta hakikin nusus sai yayi kokarin kan kowane hadisi malam ya kawo sai sauke lamba a ƙasa ya ce maka yana cikin bukhari lamba kaza shafi kaza yana cikin muslim lamba kaza shafi kaza amma da muka zauna muna munakasha bana na gaya mishi cewa ina ba shi shawarar zai yi kyau in zai wa littafin bugu na biyu ya ainihin yi ta'alikat masu yawa akan littafin na ce saboda littafin ya samu karɓuwa musamman a najeriya ana ainihin karanta shi a ko'ina kuma da yawancin waɗanda ke karanta littafin ba su gane hikimar da ta sa malamin ya rubuta littafin ba kawai yan azo ne tsakanin magariba da isha in ba abin da ba ya sai a zo a sa karatun ummatul haka ai ta karanta larabcin kawai ana fassarawa amma menene manufar hadisan menene manufar kulla babuna yaya ake nufi ne ake nace akwai buƙatar yari waɗannan ta'alikat su waye gari su zama kamar sharhi da ainihin wannan littafi ba dan komai ba domin mutane sun ɗauki littafin ya zama musu madogara to amma ya kamata su fahimci littafin a yadda ya kamata kuma in Allah ya so sunan ya yi min wannan alƙawarin kuma har ya daga baya mun yi waya cewa ya sake samun wata nuska khattiyya ma ya sake samun wani bugun na hannu wanda zai ƙara muƙarana zai ƙara gwamnati tsakanin wancan tsohon bugun da ya na farko da kuma na biyu ɗin Allah madaukakin sarki ya taimake mu yiwa mutane sun ce sun yi kuma wani sabon abu ko wani littafi ta yi ta hakiki dole ne mu je ku nemi ilimi jama'a duk mutum da kuke karanta har kawaidin nan naku yana buƙatar ta hakiki rabbul alam na malamin makarfin da kuke karanta yana buƙatar ta hakiki sai da ni wannan maganar yau shekara goma da ta wuce hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha takwas muna karatun littafin ahkamul jana'iz wal bid'a sai da ni magana akan cewa rabbul azhani na malamin makarfin yana buƙatar a zauna a yi tahqiqin shi tahqiqi da qiqal ilm ni maganganu na tsawon minti talatin ni ban manta ba amma malamin zai yana tafsiri sai ya rike nuska yana cikin karanta sai ɗalibai su ce ala za ta malam babu inda kake karanta a namu sai wani ya ce akwai sai wani ya ce shi kuma akwai ƙari akan haka to yana a haƙaƙa a samu nuska ma'utamada dole ta yi ta haƙiƙi to sai kun je kun koyi ilimin hadisi kun koyi ilimin ainihin ta haƙiƙi in ba haka ba ba zai yiwu ba amma ba da zabbe da zai ne ake ko da kabbara a tsabar karatu ne kawai sai ka yi karatu ina fatan an gaya Allah ya ce maka da malamin a cikin wannan mukaddima sai ce ya kasafta mukaddimar littafin nan zuwa kashi uku kashin farko zai magana akan dirasa akan wannan littafi wannan darasi da zai akan littafin zai magana dangane da mawallafin wannan littafi tarihin shi a ƙarƙashin nan zai magana akan asiratul batiya lil hafiz abdulghani tarihin abdulghani a ƙarƙashin haka zai magana dangane da sunan shi da nasabar shi da alkunyar shi da sadda aka haife shi da siffofin shi na halitta yaya kamannin shi suke sannan asalin iyayen shi da kakannin shi daga ina suke sannan sai irin ɗabi'un shi na alheri karamcin shi sannan sai magana a kan rasuwar shi da kuma inda aka binne shi sannan da kuma ma rasa'i da aka yi mishi nan da ake nufi rasa'i shine waka ta bege kamar yadda shata ya wa cire man gombe irin wannan ita ake kira rasa a cikin adam bayan ya rasu sai a yi wata waka ta alheri da kuma begen rasuwar shi ita ke kira wasai ina fata an gane sannan sai alfasl sani asiratul ilmiya min hafiz abdurrahim sannan malamin zai magana dangane da tarihin wannan malami dangane da harkar neman ilimin shi a ƙarƙashin wannan ne magana dangane da nashatu huwa qalamuhu lil ilmi yadda ya taso da kuma harkar neman ilimi yadda haddashi take sannan idda ya yawo wajen neman ilimi yadda yake tsara lokutan shi wajen harkar karatu da karantarwa sannan yadda yake amfanar da ɗalibai sannan kaɗan daga irin fatoyin shi sannan yadda yake wa'azi yadda yake tsayuwa wajen umarni da kyakkyawa da hana mummuna sannan aƙida shi sannan sai irin gwagwarmaya da yayi da yan bid'a da irin jarabawar da ya samu kanshi a ciki sannan malamin ya ce zai magana dangane da shehunan wannan malamin da almajiran shi da kuma yabo da ƙauna da mutane suka nuna mishi sannan zai yi bayanai dangane da littafan da ya rubuta a ƙarƙashin babu na biyu zai magana akan dirasa anil mu'allaf darasi na musamman akan wannan littafi da aka rubuta cikin wannan zai magana akan abubuwa dangane da sunan littafin menene asalin sunan littafin yaya haƙiƙanin sunan littafin yake kaga yadda malamai suke aiki jama'a yanzu duk wanda ka tambaya yaya sunan ƙawa'idi shi dai ne ke maka ƙawa'idi to haka ce ana son ka kawo sunan da mai littafi ya samu ya sunan ahalari ya sunan risala shi ne ce risala amma risala akwai sunan da mai risala ya samu halari akwai sunan da mai littafi ya samu to dole yana daga cikin hukun kan za ka karantar da waɗannan littattafai sai ka yi bincike ka zo ka karantar da mutane a bisa basira in ko ba haka ba kana tafiya akan ta kalidanci to kana karantar da mutane ta kalidanci ba ka karantar da su ilimi dan inda ka aje su nan ba su tsaya yanzu da za ka tare malaman da ke karantar da duk waɗannan littattafai ka ce kana so su gano maka hakikanin sunan risala tarihin mai risala da makamantan haka su kowa ya yi ina fatan mun gane to kaga yanzu in ka tambaye shi sai hatu nisbatul kitabi ila musannif ina ingancin danganta littafin da kake zuwa ga malami yaya muka yi magana cewa wane ne rubuta littafin har wannan malamai suna tabbatarwa za ka zo ka ga zamu magana akan haka dan karka zo kana karantar da abin da ba shi kenan ba akwai littattafai da yawa waɗanda ake dangantawa zuwa ga malama da kuma ba shi rubuta ba a nan ƙasar ya faru haka da yawa akwai littattafai da yawa na shehu ɗan fodiyo an danganta da abdullahi gwamnati akwai tafan bello an danganta ga ainihin shehu duk waɗannan abubuwan sai an yi ilimin ta hakiki ga abin saboda ka shawarar nake bai wa ɗalibai waɗannan ilmomin da nakan yawan tsokaci a kansu wallahi ba ina faɗa muku ba ne don in nuna muku wani ina sane da wani ilimin da ku sani ba wallahi ba manufar kenan ina motsa tunaninku ne akan ku tashi ku karatu kan ku biyo wannan shashancin da ake a Najeriya ɗaliban ilimi kawai a Najeriya ba asalin ilimin ne da zai su da su shagaltu da shi sai su shiga rigingimin malamai da rigingimin 'yan siyasa da hayaniyar 'yan hayaniya sai waye gani asalin karatun da ya kamata a ce ya yi bai ba sai yawo da kaset ɗalibin ilimi na gaske ba abin da ya shafe shi da kaset littafi ne da mai shi amma a to ga wa'azin da wane yi malam kai kuma ka ji ka zo ka yi rabbi wanda za a yi rabbi sai zai zauna a gaba da wani kamara sai kuma ɗauki wani sai tafi ce to malam wani da malam wani masa shi kuma shi ya haɗa su shi ne shi rani to abin da zaka ce shi kuma yanzu nan da waɗannan malaman suka mutu shi zai iya tashi shi ya karatun su duk da mun nemi karatun ba yawo da kasa yake kawai to wajiya sannan zai magana dangane da nisbatul kitabi ila mu'allif yaya za mu gane ingancin danganta wannan littafin zuwa ga mu'allifin sannan masadir mu'allafin kitab waɗannan littattafai ne malamin ya dogara da su wajen tara wannan littafin nashi sannan mawdu'in kitab littafin yana magana akan ne akan aqida ne ko yana magana akan ibada ne sannan manhajul hafiz abdul ghani fil kitab wanda ta farke hafiz abdul ghani ya bi wajen rubuta wannan littafin kaga wannan ba yana da kyau duk littafin da zaka karanta ko ka karanta sai ka fahimci hadisa wanda ta farki ya rubuta littafin don ka san irin uslubin da zaka zo wajen karantawa ka iya karantar da mutane su fahimci littafin musamman a irin wannan hali na farko wanda littafin bai riga ya kara kan ya yawo dole ne kai ka yi kokari a halin farko ka sanar da mutane yaya littafi ne dan haka dole duk wanda zai ta hakikin wannan littafi ko kuma wanda zai karanta da wannan littafi aiki ne ja a kan ya tashi ya tsaye wajen bincike na ya gano irin tafarkin da malamin ya bi wajen rubuta littafin dan ya fito da wannan tafarkin ya ainihin bayyana wa mutane su fahimci hakikanin abin da malamin ke so a fahimta sannan sai malamin yake cewa mulahamatun la mu'akhamatun ga wasu abubuwa samir ya ce ya lura da su ba wai cin gyara yake ba a ya lura da wasu abubuwa ne saboda munarasantar littafin da ya samir yana da matukar natsuwa in ya ɗauki littafi a natsi ba ya gaggawa irin ta ɗalibai ta yana wani abu na haka nuna zan sai ga ɗalibi kaɗa littafin ma da yawa a'a zai zauna a hankali da zauna karantawa a hankali yana karantawa hankali yana karantawa ka gaggawa cikin haka ilimi jama'a ina ba ta nuna da saboda haka garin karatun littafin da ya kai ya komo sai fahimci wasu abubuwa waɗanda in ya faɗe su za su amfana da mai karatu da mai karantarwa sai kuma yace bainal umda ta yi bambanci tsakanin umdatul ahkamul kubra da kuma umdatul ahkamul sughra zai yi maka gwaji ne zai zai nuna maka ga yadda wannan take da kuma yadda wannan take ina fatan mun gane sai ce albabu salis babu na uku kuma dirasatin nuskatul khatiyya zai darasi na musamman akan rubutun hannun wannan littafi wa fi sab'atu mabahis akwai matsaloli guda bakwai da zai tattauna unwanul kitab zai tattauna dangane da unwanul kitab littafi wasu su kira shi al-kubra lil maqdisi wasu su kira shi al-ahkam al-kubra lil maqdisi wasu su kira shi ummatul ahkam to wannan suna ne wanda ya tabbata daga sai ce al-unwanul mukhtar wa sababu zalika cikin sunayen da aka kira littafin wanda littafi ne samir ya zaɓa ya tabbatar wa littafi kuma me ya dalilin da ya sa ya zaɓi wannan suna sannan annasi wanda ya aikin kwafi littafin rubutun hannun wutar da mutu samir zai kawo wannan sunan mutum da kuma tarihin wannan mutum ina fatar mun gane wasu nuska sannan zai siffanta yadda nuska ta yadda rubutun hannun littafin yake sannan ta'alikatul hafiz biya ala nuska shi wannan malami alhafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi yana da wata yar uwa ko ya ko kanwa to tana da ɗa wanda yake sunan shi Biya'uddin al-Maqdisi to Biya'uddin al-Maqdisi yayi karatu a hannun wannan malamin mai ummatul ahkam kuma ya rawaito wannan littafin to akwai ta'alikat da ya dan rinka yi mata yana dan yin wasu sharhohi haka a gefe to shine shi sanin zai magana dangane da waɗannan ta'alikat din sannan tarihul nuska kun san wani abin mamaki jama'a na taɓa ɗaukar abin da na baiwa sanin rubutun ne irin na sharkiya rubutun allo in ce bai taɓa ganin irin wannan rubutun ba bai taɓa ganin ba amma kun sai na abu da ya natsu kafin minti biyar har ya gane rubutun sai na ji ya fara karantawa da na ba shi na na kai mishi wasu nuskoki haka ya duba yake ka ya taɓa ganin irin wannan rubutun ba idan ganin ne ya ce ni irin shi muke a Najeriya da ya natsu kawai can sai na ga ya gano shi kenan sai na ce bari mu mishi tambaya ya ce bai taba karanta irin wannan bai taba gani amma yaya ya har ya iya gano kaumin ruwa dubu ɗaya ce ko fa kuma a ƙasa dubon ce sai ce daga ɗanyin nazarin nan da ya sai iya bambancewa sai kyau da jira karanta turiyan turiyan yanzu haka na bar mishi na bar mishi cikakken tarihin ɗan fodiyo da abdullahi gwandu da tarihin abubakar gwandu ya ce bai taba karanta komai na ɗan fodiyo ba har na da yake bai taɓa ma jin labarin dan fojo ba bai taɓa jin labarin abubakar gobe shi ne sai na ban mishi wasu abubuwa game da waɗannan malamai ya karanta ba laifin shi ne laifin yan baya ne kowane malami ya taso ɗaliban shi ne da yan baya suke kai labarin shi da aka biyo bayan ɗan fojo falala ake ta ce kawai ka zakatun banza zauna a ubari yana jiran ka ba shi sadaka ba shi ne ba a halin suna da suka taso madadin su zage wajen haƙƙaƙa littattafan ɗan fojo da yaɗa su su kuma zirga ka taɗe da faɗa nasa sai zama hakikanin sakon da dan hudu bari ba shi ake Abubakar Mahmud Gumi da zama karanta wai zai tafi shi kuma yan bayan sai kowa ya damu ya zai gina katon gida ya cika mata kyawawa ya sai katuwar mota ana mishi sayarin da area kawai yana buga sanarwa ba abin da ya sa shi da haɓaka ayyukan da Abubakar Gumi ya yi ina fatan wani wani har mun zauna gaban sanarwa wani ya kawo sara game da ainihin irin da'awa ta su dan fomo da irin da'awa ta ainihin abubakar ne na ce mishi a'a ce mishi wannan dan mara bakwai ne bai san abin da yake faɗi na kace baka san waɗannan malamai ba ne maka bayanin su to ga rubuce rubucen su je ka ka karanta to duk me ya jawo haka ya kamata yadda muke haɗuwa da littafan su ibnu taymiya a kasuwannin duniya ko ina ka shiga buksa za a ga littafan su ibnu taymiya ko haka kamata a ga littafan su shehu littafan su abubakar ne amma wannan sai in yan bayan sun tashi sun haɓaka aikin waɗannan malaman ba malami ba ne ake jiran ya rubuta littafi kuma shi zai yawon buga shi zai yawon raba shi zai yawon kaza ɗaliban shi ne suke kai shi don ɗaliban suka kacce ɗaya da faɗa wasu kuma suka koma suka zama al'adan birni shi kenan ba maganar haɓaka aikin da malamin ya musu yawan musu jama'a kun fahimce ni da kyau saboda haka in ɗalibai ɗalibai ne sun amsa sunansu za su tashi ne su haɓaka aikin malamin na haka sai ya zama kamar yadda su da yawon makamisi su ne suka yada ilmomin wannan malami abdulgani ba shi ne yada ba shi ne rubuta kai ba ruwan shi ya wuce in ya rubuta ya wuce shi kenan haka kirgin ma ya rubuta ya wuce to yan baya za su tashi su haka ka su yi kaza su yi kaza su yi kaza sai su yada ina ba tara wani Allah ya ce maka to malamin zai yi zai maganganu dangane da waɗannan abubuwa sannan ainihin zai magana tarihin musa tarihin ainihin wannan nuska kan hoton hannu sannan khatimatul nuska sannan ainihin ƙarshen nuskan menene aka rubuta sannan albabin rabe babi na hudu khibbatul amal fil kitab yadda samir ya tsara aikin shine ya tahqiqin littafin a cikin tahqiqin littafin da ta'liqi zai wa littafin firasa firasa ta qur'ani duk wata aya da ta zo a cikin littafin zai ware ta ƙarshen littafi ya ce tana wuri kaza haka hadisai haka nan masu riwaya da ainihin hadisan da suka rawaito haka duk sunan wani gari da yazo cikin littafin haka duk sunan wani babban malami haka duk wata kalma wadda take mai nauyi ce a larabci duk malamin zai waɗannan abubuwa sannan daga ƙarshe sai malamin ya ce wa fil khitami daga ƙarshe ja'alana Allahu mimman takallafa al-juhda fi hizzi sunan Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah ya ɗorawa wahalar kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shirya da kuma yaɗa ta wa tarmizi sahihi hannun sakiniya da kuma ware ingantacciyar ta daga wanda mace inganta ba wa tafakkun shi'a da kuma koyon ainihin wato fiqh da ke cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wa dabbi anha da kuma kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahu mannu ala awliyaihi Allah shi ke maiwa da waɗanda suke masoyan shi ne bi manazilul muqarrabina da matsayi na waɗanda yake kusantarwa ma'ana Allah ya mana baiwa ya kai mu matsayin waɗanda suke bayan shi na kusa da shi wal mutafaddil ala ahbabi Allah shi ne ke ke yin falala ga masoyan shi darajatul fa'izina ya ba su daraja ta waɗanda suke samun rabon duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وكتب سمير ابن أمين الزهيري ina fata an gane kuma yadda ya tsara aikin wannan mukaddima to kamar yadda nace da yake ba wai bin zan yi in karanto mana waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba sai dai a tattaɓaice kaɗai zan ɗan zan ɗan haskaka mana game da wasu abu wane ne wannan malami kuma shi ɗan waye kuma jikan waye shine malam samir yace huwa al-imam al-alim al-hafiz al-kabir الثقة العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن حسين ابن جعفر المقدسي الأصل الجماعيري ثم المق... الدمشقي المنشا الصالحي المسلم الوفاء أصل وانا ما لم يسونش عبد الغني دان عبد الواحد أنا أيك أتي عبد الغني دان عبد الواحد المقدسي كوكما أتي الإمام المقدسي to asalin ana ce mishi makadisi ne saboda iyayen shi daga baitul makadisi ana ce mishi aljama'ini dangantaka zuwa ga anguwar jama'ila wato anguwa ce a nan baka da sirri amma daga baya kuma sai koma kasar dimashq wato cikin kasar siriya a nan ya taso asalihi ana danganta shi zuwa ga asalihi asawali haɗin wasu bayan allah ne na gari sai suka koma suka kafa wani gari sai ana kiran garin garin mutanen kirki al-misri wafa amma ya rasu a kasar masar daga ƙarshe kaji sunan shi kenan alkunya shi kuwa abu muhammad wato baban muhammad ake ce mishi dangane da lokacin haihuwar shi malamai sun yi zantutuka wasu sun ce an haife shi hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara ɗari biyar da arba'in da hudu wasu suka ce an haife shi ɗari biyar da arba'in da hudu ko da uku wasu suka ce an haife shi ɗari biyar da ainihin wato eh haka wato maganganun da yake nan guda biyu ɗari biyar da arba'in da hudu wasu suka ce wasu kuma suka ce da uku wasu kuma suka kawo shakka da hudu ko da uku ina fata an gane shi ne malam bai ƙarshe wai da haƙiƙi dangane da cewa yana ganin abin da ya fi inganci shi ne magana da cewa an haife shi ɗin nan ne hijira na da shekara ɗari biyar da arba'in da ainihin uku Allah ya taimaka sannan dangane da siffar shi fata halitta yaya yake aka ce kana alhafin bari ka ji abin da ɗan shi kuma ɗalibin shi wato ɗan ƴar uwan nan tashi alhafin da ya uddinin maqdisi yace kana alhafin rahimahullah laysa bil abyad al amhaq ba fari bane kar bal yamilu ila ila samra yana ainihin karkata zuwa ga jaje jaje wato ba fari bane kar jikin shi kan dan jaje jaje akwai fararen mutane za ga su farin fata ne amma ya fi ja za ga wani ja ne ba fari ba ina fata an gane hasanun sha'ari sannan yana da kyakkyawan gashi kisfin lahiya yana da gemu mai yawa wasi'ul jabir yana da fadin goshi azimul khalq yana da ainihin wato girman halitta ma'ana babban tambul kama dogo ne kaga dogo ne kuma gashi kuma da jiki ka annan nura ya kharuju min wajhihi kamar in yana magana kamar haske na fita daga fuskar shi wa kana qad ba'ufa basaruhu da ya tsufa sai ainihin ya zama wato idan shi yayi rauni baya gani sosai min kafaratin buka saboda yawan kuka wan naski da yawan kwafi da kita sai wal mutala'a da kuma yawan karatu saboda haka idan ya rauni ina fatan mun gane an dade ana yi ga tsufa ya taho ga yawan kukan tsoron Allah ga yawan kwafi takardu ga kuma yawan ainihin karatu وقال ايضا وكان رحمه الله قويا في بدنه يا كتير كارفين جيكي ne ba wai talau talau yake ba haka kamar rago وقال أيضا يتي كان يستعمل السواك كثيرا ينا يوم أنفاني دا أسواكي حتى كأن أسنانه البرد إن كذا أقول إنش فري كر كمر سنو إذا هو أنه كان أراد كيزبه وكسا شنتوري إسرته يتي أي من دنجيشي تشين في بارك أصلي إن بغلين سكفتون يتي تزوج الحافظ بخالتي رابعة بنت خالي خاله الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة شبيا أولتي malamin na namu abu gani ya auri ainihin khalati wato yar uwar mahaifiyata mai suna rabi'a yar babban shi ce wato ita kuma yar kanwar uwar shi ce an fahimci wannan da kyau yar inna shi kenan a innatu khalid wato yar kanin mahaifiyar shi yaya kenan kawu kenan kawu na zan uba kenan kanin uwa ya sunan kanin uwa kawo ba ku da hikima fulani sun ji ku hikima haka ce duk kalmomin da dama na fulani dan uwan dan uwan abin nan sai kawo ko baffa shi ne na wajen duk dai kaga fulatanci ne ba ba hausa ina hausa ina fata an gano to ya auri yar wato abin nan din shi yar yar an ka ce kalmar da sai abin ya koma wata ma'ana wato yar kawon shi ya aura sunanta rabi'a fa hiya ummu auladihi ita ta haifar mishi ƴaƴan shi da Muhammad da Abdullahi da Abdurrahman da Fatima wa ashu hatta kabiru suka ainihin wato rayu har sai da suka girma thumma tasarra bi jariyatin fi misra falam tuwafiqu sannan ya samu wata baiwa a ƙasar misra ya kuyanga da ita sai dai bata haifar mishi komai ba thumma bi ukhra ya sake samu wata baiwa fa wala badda hu bintaini ta haifa mishi ƴaƴa biyu mata ta suka rasu walan takbura ba su girma ba ina fata an gane قال ابن ابي السير الامام الذهبي من تاريخ من malami a cikin littafin sir wala min bala mujallad na 21 shafi na 468 yace qultu aw auladuhu ulama ya'yan wannan malami dukkan su ma malamai ne kaga alhamdulillah ba ai dan malam ba kenan dan malam kaji halin malam nan dan malam dan malam yayi halin malam فمحمد هو المحدث الحافظ الامام الرحال عز الدين ابو الفتح yace dan shi na farko Muhammad wanda ake ce mishi Abu Muhammad saboda shi babban ma'addaci ne limami ne yawan yawan ne mai ilimi Izzuddin Abul Fatah mata sanata salasa ashara wa sitta mi'a kahlan sai da ya zama dattijo sannan ya rasu shi dan a hijira na da shekara ɗari shida da goma sha uku wa kana kabirar kadumi babban mutum ne mai daraja wa Abdullahi dan shi Abdullahi huwa al-muhaddith al-hafiz al-musannif Jamaluddin Abu Musa rahal wa sami amin bin kulayb ya ainihin yawon neman ilimi kuma har ya ji hadisi a wurin al-imam ibn kulayb wa khalil ar-rarani ar-rarani mata kahlan fi shahr ramadan sanata 29 wa 20 wa 600 shi kuma wannan ya rasu shekara ta 629 wa abdurrahman huwa al-mufti abdurrahman ko ya zama babban malamin fiqh wa ya zama mufti abu sulaiman ibn hafiz sami'a min al-busiri وابن الجوزي يا يعني كراتو أو الإمام البوصيري الإمام البوصيري من لتاف إتهاف المهرة مع البوصيري من البرداوي نكما الإمام عبد الرحمن أكتش يكن تعرف إيه مصمم dan ya ainihin zai yi talakawa hidima ko kuma da daddare ya rinka bin mutanen da yake zaton bashi ya yanke musu kauna je buga maka kofa da daddare sai ka fito sai ce nawa ke dinka bashi ka ce kaza ne sai kawo sai biya maka yace da Allah ka je ka biya mai yawa ya kuma kaka gaya kowa cikin kirki ina fata an gane haka ce yakan sai abinci sai kai addaka addaka magani sai da dare ne kaje gida gida yana raba talakawa ina fata an gane sannan ma da magana dangane da ainihin rasuwar malam da tsakiyar su ne shekarar hijira tana da 600 daidai in ka duba yau ya kai kamar shekara 800 kenan to wani abu da rasuwa wannan malam shekara 800 da wani abu da rasuwa Allah ya gafarta mishi sannan ya kawo rafa malamai ainihin sun yi rafa'i sun yi ainihin yabo gare shi to dai wajen ainihin yadda nishaɗin shi yake da neman ilimin shi bayan ya kawo yadda ya taso da kwaɗayi da kwalamar ilimi da yadda yake naci da yawon neman ilimi ya haddace qur'ani ya yi kaza ya yi kaza da ya bi wanda ya bi shi ilimi sai ya je koyi karatu a wurin shi ne ne magana akan dangane da haddashi an yabe shi kwarai da gaske akan yana da matukar karfin hadda kwarai da gaske ina ba ta gane Allah ya taimaka kun da ma yadda al'amarin yake malami ne mai matukar hadda je na karanta tarihin shi da kuma abin da malamin ya faɗi a nan insha Allah ta'ala don har na ce sanin saboda yadda ya tsara tarihin malamin abin ya burge ni a ce zan cire mai da shi littafi dan karami insha Allah ta'ala don ya kamata a samu cikakken tarihin nashi kamar yadda ya kawo nan insha Allah ta'ala zan yi haka amma dai a cikin tarjama da ne don ina kan fassara littafin kamar yadda na faɗi cikin tarjama da ne har wannan tarihin nashi na fassara da da Hausa Allah ya taimaka saboda yana malama akwai buƙatar a san su jama'a yanzu akwai tarihin Ibn Taymiyyah da ne ta Hausa ba a san Ibn Taymiyyah ba ta ahlus sunna suna goyon bayan Ibn Taymiyyah ba kuma Ibn Taymiyyah ba to kana magana Ibn Taymiyyah ma yanzu ahlus sunna ne zaka tare ka ce maka tarihin Abubakar ba da gudu sai dai ana sa karatun shi muna ji a gidan yaushe aka haife shi ina ya karatu ya ya taso ina ya taso baka sani ba na ce tarihi da hodiyo baka sani ba an ba ku da yan bidiya sai dai su ce yana jefa zuzu a sama yana tashi shi ke yana abin da shi ne matsala sannan malam ya kawo yadda malamin zai tsara lokacin shi wato jama'a game da tsarin lokaci din nan wallahi dole ne ɗalibin ilimin da malamin su tsara lokacin su in ba haka ba sai ka ƙara rayuwarka kakkam baka aikata komai a rayuwarka ba dole ne mutum ya rika tsara lokacin shi me za ka yi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza daga shekara ta kaza zuwa ta kaza me za ka yi daga kaza zuwa kaza me za ka yi daga kaza kana kokan wani talauci waɗannan sun fika talauci fa sun fika talauci waɗannan sai kwana uku lokacin ba a ci komai a gidan shi ba eh abin suna da haƙuri me yasa ku ba ku auren masu haƙuri kan tallaka aura kaji ta najeriya ne da ba'a ya kawo uzuri wai ya san suna da haƙuri ya tallaka aura ya kuce za ta da haƙuri in za ka aura ka aura hannu suna ka gani za ka bayar mai haƙuri ce ai cewa ka yi za ka yi aure abu biyu za ka duba da addini da ɗabi'a kai ma ka ce ka duba abu biyu da addini da ɗabi'a galibi addinin kuke duba ba ku duba ɗabi'a shine matsalar da kuke samu addini ta sa da yawan jari ta sa da tsadi tana tafiya irin ta sister tana hadda qur'ani sai a ce ah amma yaya rayuwar ta take ɗabi'ar ta ba a binciken wannan to da mun gida zai rika samun matsala sai a ce malama ce fa ayya sai an bincike abubuwa biyu addini da ɗabi'a na fatan mun gani to magana tsara lokaci din nan dole ne mutane su tsara lokacinsu saboda kuna ganin malamin yau fa ya samu kanshi a kuncin rayuwa da talauci da wahala da tsangwama da yan bid'a suka ne amma shi ne malamin farko da ya zauna ya yi tarihin masu ruwaya hadisai gaba ɗaya na bukari da muslim da abubuwan da tirmidhi da nasa'i da ibn majah wannan littafin shi ne asalin littafin rijal na farko a duniyar musulunci wanda ya kammala duk abin da ake nema game da waɗannan kutubu sita ya sanya wa littafin alkamalu fil rijal mujalladin sittin ne mujalladin sittin kuma ka fito shekara ɗari takwas ba da kwamfuta ya balle ka tsaya da kwamfuta ne da hannu yake zama yake rubutawa kai yanzu takardar da za a rubuta abin da za a buga mujalladin sittin a yanzu siyan takardar ma ba matsala ba amma ko ka san ma inda yake da yan bid'a suka fitine sai tsawa ma ya koma can tsakanin duwatsu kawai ya je gida sai zaman shi sun yi zauna ya sa rubuce rubucen shi ba ruwan shi da kowa Allah ya ɗauki rayuwar shi abin da nake so nuna mana jama'a duk sanda muke maganar malamai irin waɗannan ko yau din nan ina miƙa wani rubutun sanar sai ce amma sanar din nan wadatacce ne shi yasa yake waɗannan ayyukan sai na ce mishi kai din nan ka fi sanar wadata fakiri ne dan uwanka ka gan shi yana yawon shi ba ruwan shi ba ba wani katuwar mota ko nan ka hawa mai ne abin da ake cewa shine dedication yi da gaske in ka sa za ka yi abu za ka yi kawai shi kenan amma kun kun zauna kuna jin haushin masu kuɗi sun iske bake ku kuna jin haushin kanku ba ku da kuɗi to ko rasa za ku ji haushi kenan kanku kuje da haushi ko masu kuɗi ina dabda zan bar da na tara matasa a wata anguwa haka kamar su hamsin kai sun kai su ɗari na ce musu ku tashi ku yi ƙoƙari Allah zai taimake ku ku daina kwanciya kuna jin haushin kanku kuna jin haushin masu kuɗi sun iske taimake ku ku tashi in kuka yunkura Allah zai mai da ko abin da sai masu kuɗin sun zo suna bin ku suna neman don Allah ku ba su gurin baya ku haɗa kai da su jama'a ku daina samun mutuwar zuci kaka da an cewa na yayi kaza ka ɗauka cewa ai wadata ce ka tashi ka yi kokari in ka tashi zuciyar ka ta mutu shikenan amma in ka miƙe da ƙarfin zuciya Allah zai taimake ka kar ka taɓa ɗaukan cewa akwai wata matsala a duniya mai girma sai dai in ka yarda ta ga Allah girma akwai abin da ya fi Allah girma to tun da ku babu abin da ya fi Allah girma Allah ya fi komai girma ko to duk wata matsala ka ɗauka Allah zai iya maka maganin ta amma in kana ganin akwai matsalar da ta fi Allah girma to sai mu ce a'udhu billahi saboda haka jama'a waɗannan malaman da kuke jin suna abin nan sukan tsara lokutan su daga wayewar gari zuwa yamma ne zai yi sannan daga shekara kaza zuwa kaza ne zai yi daga shekara kaza zuwa shekara kaza ne zai yi shine sai kaga ya rayu rayuwa ta ɗaiɗaccen rayuwa amma ya yi abin da kai in aka ce a irin rayuwar nan za ka za ka ɗaya bisa goma sai ka ce ba za ka iya ba yanzu mutum nawa ne ya zauna ya haddace littafin arba'un hadisi mutum nawa ne ya zauna ya taɓa kwafiyar arba'un hadisi mutum nawa ne ma ya zauna ya karanta arba'un hadisi daga bango zuwa bango a gaban malami to amma littafin arba'un hadisi ba a bakin komai yake ba a wurin al'imamin nawawi amma al'imamin nawawi gaba ɗaya shekara arba'in ya a duniya da haihuwar shi da karatun da neman ilimin da rayuwar da komai shekara arba'in afwan arba'in da biyar waɗannan shekaru arba'in da biyar a cikin su yi littafin riyadu salihina هي شرح صحيح مسلم هي لتافع المجموع شرح المهذب هي لتافع الروضة هي لتتفاي برجك سن كي سبعين لتتفاي ديال بتاك سن كسر من كي يوي شكرا شديو magana tsara lokaci din nan tana da matukar muhimmanci jama'a ku daina tashi kuna abubuwa a shuwa'iyyar kawai baran kaba ma barkatai ba tare da tsari ba ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai aka kawo ifadatuhu yadda yake fa'idantar da mutane da yadda tsara karantar da mutane a shirin duk malam yi bayani akan wannan sannan aka kawo fatoyin shi aka ce idan har yi fatawa babu yadda za a iya gani fatawar nan saboda ta bata a wani malami ko mai sarauta rai sannan wajen umarni kyakkyawa da hannun nuna ba yi tsoron kowa ba yi tsoron kowa wajen abin da ya shafi wannan ina fatan mun gani haka kamar da yake shi ma ya zo muna tsaye sai wata mata cikin alhazai kawai ta buɗe jikinta kawai sai ce yi mata magana ta gyara jikinta ba daya muna tsaye sai wani nuna magana wata ƙungiya a nan saudiya sai sami da yake cewa laita wani masarar sunna ita ina ma dai ayyukan da yake cewa suna daga ciki akwai suna taimaka sunna sai shi wancan rai shi ba ya ce ba sa taimakon sunna sai sami da yake ba sa taimakon sunna al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ko da kuma karka ji tsoron laumatu na'i sannan wani ya kawo irin matsaloli da ya fuskanta ya fuskanci matsaloli da yan bid'a daga cikin asha'ira yan alwujudiyar ilan wal baqaw ya fuskanci matsala da su sannan yan shi'a su bayan biya da riko duk ya fuskanci matsaloli da su ga sunan to sannan sai kawo malaman shi ya karatu kasar Damascus Sham ya karatu a Mosul ta kasar Iraki da Baghdad ta kasar Iraki har yau da asbahana da hamzana duk ya karatu kasan masar ma har iskandariya duk ya koyi karatu duk akwai tarihin nashi ana sannan ya kawo ɗaliban shi kuma ɗaliban shi suna da ainihin ilimin yawa yace duk da wanda ya zai koya a garin kuma zai koya to sannan sai ya fara kawo kuma irin yabo da ainihin mutane suka yi mishi ina fata an gane to da yawa ga lissafa littafin da wani malami ya rubuta to anan ne kuma abin zai baka mamaki a takaice sai da ya kawo littattafai guda hamsin da biyu waɗanda malamin ya rubuta malam ya rubuta littafi hamsin da biyu ko kai ka taɓa karanta shafi hamsin da biyu to ka ga almuqara sannan sai kuma yana magana akan ismul kitab yace to abin da ya gani in nasmal kitab alladhi khallastu ila isbati ala al-ghilaf wa umdat al-ahkam al-kubra yace sunan da naga ya cancanta in tabbatar da littafin shine umdat al-ahkam al-kubra dalilin kuma shine kawo yace haka ya gani abu ne ta da mutum sannan sai nisbatul kitab ila al-muallif dangantakar wannan littafi da malami ya kawo cewa ibn kafir ya yi tarihin wannan malami daga cikin tarihin ibn kafir ya ce sahibu tasalifin mashhura min malika al-kamal fi asma'ir rijal sannan ya ce wal ahkam al-kubra was sughra yana da littafin kitab al-ahkam al-kubra da kitab al-ahkam as-sughra sannan sai kuma ya koma ya dauko masadir masadir wato menene masadirul kitab waɗanda littattafai ne malamin yake hujja da su malamin da kanshi ya faɗa shi za mu zo mu karanta a muƙaddima za ku ji yana ɗauko hadisi daga bukhari muslim da abu lauda da nasa'i da tirmidhi da ibn maja ina fata mun gane to sannan kuma yana ɗaukowa daga muslim da imam ahmad to sannan da yake ƙwararren malami ne wajen taƙiƙi sai da ibn da hadisan da malamin ya ɗauko daga waɗannan tafan misali yace hadisi na talatin da uku da na saba'in da na tamanin da da na tamanin da ɗaya da na tamanin da shida da na ɗari biyu da hamsin da bakwai waɗannan hadisan gaba ɗayansu ya ɗauko su daga musnad imam ahmad sannan yace akwai kuma riwaya guda ɗaya daga littafin az-zu'riyat na muhammad ibn yahya al-buhari malamin imam al-bukhari hadisi kwaya ɗaya na zo ɗauko daga wannan littafi shine hadisi na 90 a wannan littafi sannan akwai hadisi kwaya ɗaya da ya ɗauko daga muwadda ta imam malik shine hadisi na 212 sannan akwai hadisi kwaya ɗaya daga cikin kitabun du'a na al-imam tabarani ya kawo shi a lamba hadisi na ɗari biyu da hamsin da takwas shi da kanshi da ya rawaito shi kuma ya ba a hadisi to waɗannan su ne sai kuma mawdu'in kitab wannan littafi yana magana ne dangane da ahadithul ahkam jama'a hadisan da ke magana dangane da kaza halal ne kaza haram ne a takaice ne kamar tsarin bulugul maram sai dai an rubuta wannan littafi kafin a rubuta bulugul maram da wajen shekara ɗari biyu da wani abu tsakanin wannan littafin da bulogin maram to wannan littafin ya girma bulogin maram da shekaru ɗari biyu da yan kai ina fata an gane Allah ya ce maka to sannan sai kawo manhaji na shi malamin daga cikin manhajin malamin shi ne ya bi littafin ne a bisa tsari na babukan fikiyo misali sai ce babu sallar jana'iza babu da ke bayani dangane da abin da ya shafi zakka da makamantan haka sai kawo hadisan da suke da alaka kai tsaye da ainihin waɗannan babuka usulubin nashi ba usulubi ne mu'akkad ba hadisan za ka kai tsaye suna da alaka da babuka babu wahalar gane ba ina fata an gane sannan yakan yi kokarin kawo wasu hadisai waɗanda in ya san ba su inganta ba sai bayyana ba su inganta ba sannan kuma yakan yi kokarin warware wasu kalmomi ya fassara su waɗanda yake ganin cewa waɗannan ainihin irin kalmomi suna buƙatar a fassara su to sai malam samir ya ce akwai wasu abubuwa da ya lura daga ciki waɗanda na faɗi a dazu a baya ya ce daga ciki akwai wasu hadisai masu yawa waɗanda alhafiz ya manta da ya takharijin su ba wato bai bayyana malaman da suka ainihin fitar da su ba ya ce kamar hadisi na ɗari biyu da talatin da biyu da na ɗari biyu da talatin da uku da na ɗari shi na ɗari biyu da talatin da hudu da hadisi na ɗari biyar da casa'in da tara da hadisi na ɗari shida da ashirin da bakwai da hadisi na ɗari shida da casa'in da hudu da hadisi na ɗari shida da casa'in da takwas da hadisi na ɗari bakwai da arba'in da shida sannan ya ce in shi sanar da cewa ya gano cewa sau da dama akwai hadisai waɗanda bukhari da musulun suka rawaito su malam yakan ce muttafaqun alayhi wani lokacin kuma sai ya kawo ha da nuna wato bukhari da musulun sai dai ce ya gano a wuri guda ɗaya hadisi na ɗari biyu da hamsin da biyu inda malam ya ce nuna da ha ya gabatar da musulun akan ainihin bukhari to waɗannan dai daga cikin mulahazatun ne kaɗan daga cikin yake faɗa mana kamar yadda ya ce taƙaitowa yake sannan sai ce bayan al'ummatai bambancin da ke tsakanin ummatul ahkam al-kubra da kuma ummatul ahkam as-sughra an fahimci wannan da kyau yace adadu al-kutub wal abwab adadin ainihin kutub littattafai da ke ciki da kuma babuka yace tazidu adadu kutub al-kubra an adad kutub as-sughra bi thalatha bi thalathati kutub min hayth al-add ummatul ahkam al-kubra ta fi ummatul ahkam as-sughra da yawan kutub kitabu kaza kitabu tahara kitabu kaza to kubra din da su sugura da kitab guda uku ta haka yace ita sugura din tana dauke da ainihin kitab 19 ita kuma ita sugura din kitab 19 ita kuma kubra din tana dauke da 22 ina fatan mun gane to sai kuma wajen hadisai ko wajen hadisai waɗanda yakan kawo a cikin sugura waɗanda bai kawo su a cikin kubra ba yakan kawo su a cikin kubra bai kawo cikin sugura ba amma akwai wani abu da sanin a cikin wannan tahqiqin shi ne idan har hafiz ne ya kawo wani hadisi a cikin sugura bai kawo shi a cikin kumra ba sai samir ya kokarin kawo shi a karkashi sai zama kenan wanda ya mallaki kumra da irin wannan bugu to zai zama yana dauke da hadisan da ke cikin sugurar kenan ma gaba da na fata an gane to Allah ya kai maka to sannan ya kawo ainihin dangane da abin da ya shafi hitsa ta yadda ya biya ta hakikin littafin da makamantarsu ina fata an gane kun ga asalin hoton rubutun hannun littafin da shi suratu safa ina mahbuba ina mahbub shi ne asalin hoton yadda littafin yake a rubutun hannu a fata an gane da haka malam ya biya maka da shi kake ganin shi dara dara haka shi ma ba wani shekaru yake da su da ba amma saboda yawan karatu idan ya fara rashin kaifin gani sai ya sa gilasan lokaci kuma in kana son kuɗi daga irin wannan matsalar shi ma na gaya mai amfani da mai zaitun in kana son ka tsofa da idan ka gar in za ka kwanta ka rinka wanke idan ka daga kwanta da wahalhalu da menene kuma express hayakin kicin menene duka ka wanke idan ka saran sai ka samu imma mai tsafta ka share shi sai ka samu man zaitun ka dan dangwala sai ka shafa a cikin idan naka cikin idan ba wai saman gida ba ba tun da ne ba ai ba ba gagar bane wajen baki a cikin idan naka za ka sa sai ka kwanciyar ka za ka sa shi idan ka ramar sai ka bi idan ka kana neman ka koma halin kawai malam tas ina fata an gani Allah ya taimaka a nuna ka jama'an Allah na a amince ka daga abin gadi yayi yawa makayin mu ne dangala ya tsanka kawai zaka yi a cikin nan zaitun sai ka buɗe idan naka kawai sai ka shafa a ciki haka sai ka sake dangala sai ka shafa a ɗaya na shi ke da kawai nan zaitun Allah fa da kanshi yake shajaratu mubarakatu bishiya ce mai albarka ai ba sai ka kwalba ba ina fata an gane kullum ka rinka yin haka da gani za ka idan in Allah ya so za ka tsufa idanuwanka ramau ramau za ka idanuwanka suna gani kifi-kifi kamar yar wuri ina ba da an gane Allah ya taimaka a wannan bugu wanda aka zo da shi jama'a suka same shi malamin ya yi shi ne ce saboda hadda bugun maram ma ya yi shi haka bugun maram din nan na ku shi ma malamin ya yi haka muna ganin dai da shi ya kai zan da dubu daya ina ba ta gane ina ji a gama da mai da kuma fa'idar wannan shine kana yawo da shi a aljihu don duk inda hadda ta kama za ka dauka kai ba sai ka rinka yawo da rinka ji a hannun da abin ka ya kuta kana mun da kai ta mun boya ina ba ta gane yawa idan karanta muku wannan muqaddima da masu wannan suka sai samu inda yace muqaddimatul muhaqqiq bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul muhaqqiq kun ga wurin ko shimfidar mai ta hakikin littafi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam godiya ta tabbata da Allah tsira da amincin Allah tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma ina shaida Muhammad bawan Allah ne ko manzon shi amma ba da ke bayan haka fa hada kitabu umdatul ahkam al-kubra wannan littafin umdatul ahkam al-kubra ne lil hafiz Abdul Ghani rahimahullah na babban mahaddaci al-Imam Abdul Ghani Allah ya kai shi أقدم اليوم هذه الطبعة بهذه الصفة هي التي جلبت بيان الفيديو بإلى هذه الصفة أكرمة تلبية لرغبة الكثيرين لا يعتبر صبر وأيمنا da yawa daga cikin mutane ainihin suka nuna suna buƙatar a buga littafin ya zama ɗan mutsuri haka amma a takura shi khasatan nan arada min umul hizba musamman wanda ke son haddace littafin kun ji ba illa annahu lam astajibu lam astajibu sukuta ala al-ahadith al-da'ifa sai dai duk da haka to ban kyale wa kaina cewa in shiru akan hadisai masu rauni ba wa lidhalika zakartu akibaha darajata ba'fiha dan haka karshen kowane aure wato kowane hadisi wanda ya bai inganta ba to a karshe sai da zama yana matsayin rauni ko da sa ba'ishi ko munkari ko sha baina ma'akufai baina ma'akufatai an gane tsakanin ma'akufatai ma'akufatai shine kausi mai ainihin kwana wanda aka yi mai kwana haka sama da kasa shine ma'akuf ko ma'akuf da kafin ko da kafin haka ba ga shi ne sai siffanta maka misali sai ce ba'if da harfin aswad bani da harafi wanda yake ainihin ko bakin harafi wato abin da yake nufi sai ya mishi baki kuma bani sai ya fito ɗin ɗin shi ne bold sai sa a bold in shi a kwamfuta nus'an lil umma dan ya zama nasiha ga al'umma sa'ila lil maula yace na yi haka ne ina mai roƙon Allah azza wa jalla an yarzuqani ikhlasa في الأقوال والأعمال أنا أمر تاني للإخلاص أو الجنزان تتكى لأيك وأما مؤلفه دنجل بما يلقون للتاشي فهو الأثري شيء ما له يؤيد الحديث المتبع ما يدل من الله صلى الله عليه وسلم الحافظ الإمام بالضم عدتي من الإمام الكبير بابا صاحب التصانيف الحسنة في الحديث وانه يوم تنتفي جاوة أتكي حديثي عبد الغني وعبد الواحد المقدسي الأصيل wato abdulgani dan abdulwahid al-maqdisi dan asalin maqdisi al-jama'ili summa dimashqi as-salihi al-misri wal wafa wato wanda daga bayan yana kasar dimashq sannan kuma yana ya zuwa kasar masar al-mauni wanda aka haifa sanata ihda wa arba'ina wa khamsami'a to an haife shi hijira na da shekara ɗari hudu da arba'in da ɗaya shi ne abin da ta hakikin da ya ɗabi na ce da arba'in da uku da arba'in da ɗaya dari biyar da arba'in da ɗaya dari biyar da arba'in da ɗaya a ɗazin yin kuskure ya ce dari biyar da arba'in da uku malam ya tarjihi ko wanda tawaffa sanata sittani a hijiriya rahimahuma wanda ya rasu shekara ta hijira tana da ɗari shida Allah ya kai shi wa amma antum ya tullabal hadis yace dangane da ku ɗaliban hadisi فكفاكم وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكم وصية من الله يزم دكو تائشه فقد روى التمام في الفوائد الإمام التمام يعني يتو أتكلم كافر الفوائد أتكلم أن واتو كشي نفرقو أنغاني wannan nuska ce makhfufa ya yi amfani da ita shi ne sa ɗaya sai sake sa hudu sannan sai sa biyu a cikin ismi na farko na wannan littafi takarda ta hudu fuskar takarda ta biyu malamai na ilimin daƙiƙi suna da ka'ida jama'a idan littafi an buga shi a inji to sai a ce shafi kaza sai a ce mujallabi idan kuwa littafi ba a buga shi a inji da yana nan a rubutun hannu ba a cewa mujallabi ba a cewa shafi sai dai a ce kashi na kaza don suna ɗaɗɗaura shi ne kamar yadda kaga ake ɗaura kundi ko kuma qur'ani da mutum an yadda aka yi sai a sa yar igiya ana daure shi to ba a kiran shi mujallal sai da kira shi kisin kashi sai a ce kashi na daya to kashi na daya din nan sai a zaro takardar farko sai a ce takarda ta daya to takardar ba a cewa shafi sai a ce fuska ta daya ta takarda ta farko da fuska ta biyu to in ka duba anan abin da yake ce maka kashi na farko takarda ta hudu fuskar takarda ta biyu kun fahimta da nan yace an abi sa'id al-khudri annahu qala abu sa'id al-khudri sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai dalibai suka ziyarce shi sai yace marhaban bi wasiyyati rasulullah sallallahu alaihi wasallam maraba da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusina bikum manzon Allah ya mana wasiya mu kula da ku ya'ani talabatul hadith wato yana nufin ɗaliban hadisi shi ne sai malam yake cewa ko ɗaliban hadisi wannan ya ishe ku ina ma'anar wannan shi ne tun da annabi ya ce a kula da ɗaliban hadisi to shi ne malam yake yin wannan aiki don ya kula da ɗaliban hadisi kun fahimta da ya sha ƙasa yake ƙalar hakim al'imam al-hakim yake cewa a mujallar na farko shafi na tamanin da takwas hada hadisin sahihun sabit wannan hadisi ne ingantacce kuma tabbatacce ولم يخرج هذا الحديث الذي هو أول حديث في فضل في فضل طلاب الحديث yake sai dai kuma bukhari da muslim ba su fitar da wannan hadisi ba wanda shi ne hadisin farko da yake bayyana darajar ɗaliban hadisi wala ya da mu lahu illa kuma babu wata illa da aka san hadisin yana da ita to sai mu koma sama sai malamin cike da khutbatul hada yace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk samir ibn amin az-zuhairi shi ya rubuta wannan arriyab arriyab yanzu yana da wani arriyab ne san da ya fara aiki yanzu na takardun bulogul maram yana makka ta haka in kana da tsohuwar muska ta bulogul maram ta wannan aikin ne za ka ga ya sa makka yana zaune a makka yanzu ya koma riyab da zama daga riyab kuma zuwa makka tafiyar kilomita dubu ɗaya ce da shida ta wuce daga maiduguri zuwa port harcourt to bayan da rubutu a ranar 16 ga watan biyu wato watan safar kenan ko ta gani hijira na da shekara 1423 na fata Allah ya kiyaye to yanzu za mu ci gaba da karatun asalin littafin umdatul ahkam al-kubra din insha Allah bismillahir rahmanir rahim an ga wurin ko rabbi yassir haka ne rabbi yassir ya ubangiji ka sauƙaƙe mana قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ الفقيه تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن مقدسي رضي الله عنه قال الشيخ الإمام شيخ المالي الإمام المسلم العالم بابا مالي الزاهد mai taka tsantsan da duniya haka ake fassara zahidi ko zuhur taka tsantsan ba wai gudun duniya ba gudun duniya an ga gudu karfe ka tafi lahira ba a gudun duniya jama'a taka tsantsan ake da duniya wannan fassarar da aka yi mummunan fassara ce sai ta kai ga mummunan aiki sai a ce ai shi malami ne ba ruwan shi da duniya a'a in ba ruwan shi da duniya sai kin tsaye tafi lahira a'a taka tsantsan ake da duniya don akwai alheri da yawa a duniya lahira ma taka tsantsan ake da ita don akwai alheri da yawa a cikinta kuma akwai sharri da yawa don haka duk mai hankali baya cewa yana son duniya gaba daya bai kuma cewa yana son lahira gaba daya duk mai hankali cewa yake rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana to addu'a masu hankali ke Allah ka ba mu kyakkyawan da ke duniya Allah ka ba mu kyakkyawan da ke lahira in ko kace Allah baka lahira to sai baka wuta ya baka aljanna ka ga matsala ta zo na haka a lahira ma ka rinka roƙon kyakkyawa dan a lahira ma akwai jahannama kaga sharri ce saboda haka jama'a in aka ce zuhudu ana nufin taka tsantsan ka rinka a hankali da duniya ka shigo ka fita lafiya shine zuhudu amma ba wai gudun duniya ba yan kai malami ne ba ruwanka da kasuwanci ba ruwanka da noma ba ruwanka da ciniki ba ruwanka da wutan lantarki ba ruwanka da komai wai kana zuhudu an yi kuskure wajen fassara don haka ya haifar da mugun aiki duk abin da ya halatta gare ka a matsayin ka na malami kai duk abin da bai halatta bakar kai to shikenan in kai haka sai a ce kana da zuhudu amma wai ka kame a wani daki kunkumi yana dubo maka wai sai a shekara wai ka lotse ka sawo kafa ka wani waye da ka ka koma sau daya ko sannan juma'a baka zuwa Allah baka da tsoron Allah ko kadan babu zuhudu na haka jama'a abin da ake nufi da zuhudu shine kai ka ka tsantsan game da duniya karka saki jikin ka talaulau game da duniya gaba daya kar kuma ka kinta dan haka sai Allah yake wa bijar fi ma ataka Allahu dar al-akhirah abinda Allah ya baka a nan duniya kai kokari ka nemi gidan lahira da shi sai ce wala tansa nasibaka ila duniya kar ka manta da rabonka a nan duniya to wani ya manta da rabon nashi a nan duniya ya ki noma ya ki kasuwanci ya ki aiki ya ki komai ya zauna da yagaggun kaya kuma sai ce shi zuhu yake ya manta da rabon ya saba ma Allah su da haka jama'a daga nan za ku gane duk mutumin da ya bar shari'a alqur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai to sai ku ga ya bace da qur'ani yana karanta da hadisi yana karanta amma ya bata me yasa saboda bibiyar da annabi yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam dan kasuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam manomi ne to annabi har ijara wasu sun dauke shi ne mishi yana musu kiwo yana mishi yana musu aikin kiwo annabi yana kasuwanci annabi ne ne sallallahu alaihi wasallam to sai ba kai yanzu ka zauna baka noma baka kiwo baka kasuwanci sai me kake rayuwa sai a sadaka dole ne rayuwar ka za ta zama akwai kaskanci na haka kana da aikin ka wani ya zo da sadaka bai zo da sadaka ba ya zo da zakka bai zo da zakka ba ba abin da ya shafe ka amma ka zauna kan kana jiran wambani wanda ka bani ba wannan ba addini wani ya kamata jama'a su gane dan haka malamai kowa ya nemi abin yi ko kasuwanci ko aiki ko sana'a ko noma ko makamancin haka a nan zan tsaya yi wata matashiya shin wanda yake karantarwa a islamiyya ba da aikin yi kenan da hakan an ce a nemi aikin yi sai bar islamiyya ya je yana ainihin aikin yi a wannan karantarwa da yake aikin yi ce wanda ya tara yaran jama'a a unguwa yana karantar da su alqur'ani karatun allo ko hatta wannan bai da aikin yi a yana da aikin yi kamata ya ku rinka taimakawa rayuwar shi akan taimakawa rayuwar ku da addinin ku yake kuma ba a bisa wulakanci ba a bisa girmamawa ina fatan mun gane amma ka zauna baka aikin komai sai gari ya waye sai kuma ka gyara shimfiɗa ka kwanta kamar mai gada ina fata an gane to Allah ya kiyaye saboda haka aka ce az-za'id ne takatsantsan da duniya al-hafiz babban mahaddaci al-faqih malamin fiqh taqiyuddin mai taka tsantsan a cikin addinin addinin ma yana yana taka tsantsan a kan shi abu muhammad dan addinin ma baka taka tsantsan ba sai ka fada wata wani mugun addini ko ta mugun aqida baban muhammad abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali ibn suwayr ibn maqdis sunan shi abdul ghani mahaifin shi sunan shi abdul wahid sunan ainihin kakan shi ali sunan baban kakan shi suwayr mutumin maqdis dan baitul maqdis radiyallahu anhu Allah ya yarda shi yake alhamdulillah ala sarra'i wa darra godiya ta tabbata ga Allah a halin farin ciki da halin kunci wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ne da abokin tarayya shahadatan mudakharatan li yawm liqa wannan shaida ce da nake yin ta ina fatan Allah ya adana mini ita saboda ranar saduwa da shi ke yin amfani ranar alkiyama idan Allah ya kira ka ce ya shaida ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah an yi maka babba ajiya ina fata an gane ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lallai muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne akramul asfiya'i shi ne wanda ya fi kowa girma daga cikin zababbun Allah an gani as-safi shi ne zababbe tatacce to duk waɗanda Allah ya tace su ya zama mutanen kirki ne to manzon Allah ya fi kowa girma daga cikin su sallallahu alaihi wasallam wa khatamul anbiya'i kuma manzon Allah shi ne cikamakin annabawa صلى الله عليه الله يجعل إلى ذريش وعلى آله لمجرد وصحبه لصحبيش أهل الصدق والوفاء ما صدق قيادتك القول صلاة دائمة إلى يوم الجزاء إلى da aminci tabbatattu har zuwa ranar sakamako muke fatan Allah ya wa'annabe shi wa ba'du to bayan haka fa hadhihi ahadithu fil ahkam malai yace waɗannan hadisai ne game da ainihin hukunce hukunce من الحلال والحرام ما حلال الحرام فأضفتها إلى كتب الأئمة كما هذا من حديثين بين الداخلية هذا اختصرتها ما تقيت واتو حديثا بايا كاو شارع شارع حديثين أتوقع sai kawo takaitattun hadisai wa hadaftu asanidha da na takaita su sai na ainihin share isnadan su don haka a cikin littafin ba za ka ji haddasana haddasana haddasana ba sai dai kamar yadda kake jin bulugul mara a ce maka an abi huraira an aliyu an kaza haka za ka ce abin da yasa na taƙaita hadisan kuma na share isnadan da masa habbai kawai da ya karuba ta nawuluwa alaman arada irbaha domin wanda ya nufin haddace waɗannan littattafai abin ya kusanci zuwa da shi don ya samu ɗaukar su ya haddace su ina fata an gane wa ababtuha ila kutubil umma kuma a farko kaga ba zai faɗi isnadin da ko sai ce amma a ƙarshe kuma ne danganta su zuwa ga littattafan limamai na hadisi al-muttafaqi ala kutubihim waɗanda duk musulmin duniya sun haɗu akan littattafan su an gane wannan jama'a jama'a ku ji wannan ka'ida idan baka faɗi isnadi a farkon hadisi ba to a ƙarshe dole ka faɗi littafin da ya fitar da shi amma kada kawai ka zo ka ce annabi ya ce kawai kai shiru baka kawo isnadi haddasa ba ƙarshe kuma baka ce ba wanda ya fitar ba wannan nasiha ina yin ta ga masu wa'azi da limamai masu hudar juma'a da indi baya cikin sunna saboda wai kana hudu ba kawai ka zo ka rinka cewa annabi ya ce annabi ya ce annabi sai ka rinka kana ta hariri ɗaya bayan ɗaya ba wata gaggawa da za ka yi sai ka ce a cikin hadisin abu hurairah wanda al-imamu tirmidhi ya fitar da shi da isnadi sahihi annabi ya ce kaza sai ka yi abu matsanaki amma kawai kai ta cewa qala sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu wa hukiya anhu sallallahu alaihi wasallam wannan ya saba matsari an fahimci wannan da kyau ko saboda haka sai malam yake cewa limamai waɗanda an haɗu akan littattafan su cewa littattafan gaskiya ne almujmai ala itiqadihim malaman da an yi ijma'i akan kwarewar su wa dabtihim da kuma kiyayewar su ga ilimi na yi haka ne niyyar kunar qalbu ilaiha dan zuciya ta natsu da wannan littafi nawa kun gani ya kawo littattafan da kwararrun malamai suka rubuta kuma littattafan da an yarda da su me yasa kuma da zuciya ta natsu da wannan littafin ويحصل الاعتماد عليها كما دان اسامي دوغارو da ainihin wannan littafi malam yace فما كان فيه متفق عليه فهو مما اجتمع عليه الامامان duk hadisin da kaji na ce muttafaqun alaihi to yana daga cikin hadisan da bukhari da muslim suka ainihin hadu akan rawaito shi su wane ne domin nan guda biyu sai malam yace muhammad bin isma'il al-bukhari wa muslim bin al-hajjaj an-nisaburi da Muhammad ɗan Ismail al-Bukhari da kuma Muslim ɗan Hajjaj an-Nisaburi waɗannan malaman duk sanda kaga na ce muttafaqun alaihi to a so nake nufi to a cikin wannan babban nuska da ma a wannan babban bugu ga wasu yan ta'aliqat zan rike ina karanto su jefi jefi haka dangane da Bukhari yayi Bukhari sai ya ce huwa jabalul izzi babu a cikin wannan alkifa babu wannan sai ku saurara sai ya ce huwa jabalul izzi al-Imam al-Bukhari shine dutsen hadda wato dutse ne tari ne dalame na hadda wa imamun duniya ce fiƙe da hadisi kuma shine imamun duniya in dai game da fiƙe hadisi ya fahimta hadisi musallifu a sahihin kutubi ba da kitabullahi azza wa jalla shine mawallafin littafin da yafi kowanne inganci bayan littafin Allah sahihul bukhari yuni da fi shawwal an haifi bukhari a watan shawwal sanata arba'in wa tis'ina wa mi'a shekarar hijira na da ɗari da casa'in da hudu وتوفي في شوال كما بخاري يا رسول أوتا رمضان صلى شوال كده سنة ست وخمسين ومئة وشكرا تقريبي دا خمسين بشدة وعاش اثنتين وستين سنة kaga ya rayu shekara 62 kenan illa salafata ashara yawman a cikin shekara 62 bukhari wata goma ainihin sha uku ne kawai babu ina fatan mun gane eh kwana goma sha uku ne kawai babu sai ce umar sayar alamin libana ka duba littafin sayar alamin libana mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari uku da casa'in da ɗaya akwai cikakken tarihin bukhari a nan muslim ka sai ce huwar imam al-kabir shine babban limami al-hafiz al-mujarrid ƙwararren ma'addaci as-siqat as-sadiq amintacce mai gaskiya musannif as-sahih mawallafin sahih muslim توفي رحمه الله سنة 61 و200 بنيسابور الله يجيك مسلم ya rufe hijira na da shekara 261 a Nisabur. Nisabur tana kasar Iran a yanzu. Bari in ɗanyi gyara wani sun taɓa harshe sai da na saka kasar Ibn Maran sai ne sai na ce kasar Iraq. A da ne take a kasar Iraq amma a yanzu garin Nisabur yana Iran. Na haka hatta Muslim garin su yana cikin Iran sai dai kuma shi batu da Zalara da ne ba mu Farisa ba. So da kasar Farisa ko kasar Iran tana da faɗi kwarai da gaske. Saboda haka akwai larabawa a ciki akwai farisawa a ciki akwai masu yin yaren pashtun masu yaren yan afghanistan yaren su wannan hafin sunna wane ne al'imamin bagawi akwai yaren bukhara mutanen su imamin bukhari akwai wannan yaren don haka kasar iran za ka samu akwai mutumin kasar iran za ka samu yana yare irin na turkiya saboda kasar tana da faɗi ta haɗo wani da yawa ina fatan an gane an dubi irin hamsin sana a lokacin musulun san da ya rasu yana da shekara hamsin da wani abu ya wuce shekara hamsin yanzu in gudu siyar yake gani da sai alamun da ba mujalladi na sha biyu shafi na ɗari biyar da hamsin da bakwai to jama'a ga wasu istilahat da malamin ya kawo sai mu koma ku duba cikin littafin yake wa alamatul bukhari alan firadihi alamar bukhari shi kadai ha duk sanda ya kawo hadisi in kaga ya rubuta ha a gaban shi to yana nufin bukhari kun gane kun gane wa alamatul muslimin alan firadihi alamun muslim kuma shi kadai shine nunu duk sanda kaga ya kawo nunun a gaban hadisi yana nufin muslim wa alamatu abu dawud da sulaiman ibn al-ash'af as-sadistani alamar imam abu dawud to ita ce dal an gani duk sanda kaga ya ce akhraja dal ko kuma ya kawo dal kadai yana nufin abu dawud ya fitar da shi to wani ne abu dawud anan kasa zai ce huwa imam shaykh sunna shine nunun kuma malamin sunna muqaddim al-ihsan مادب معدة مصنف السنن ما ولا في الكتاب السنن أبي داود ولد سنة اثنتين ومئتين عام في شهران على شكرة أبيديو من أين أبيديو وتوفي رحمه الله سنة خمس وسبعين ومئتين يا رسول شكرة هجراتنا على أبيديو دا خمس وسبعين دبيان انظر سير على من نبلا يتكلم من الكتاب سير على من نبلا مجلد من شاء شافي أبيديو جماعة وأنا من لا رزلاق لكم دون عليكم كارنتا aiki ne duk waɗannan ba wai muna wa'azi ba ne ba tarihi ake ba ku kawai a yanzu kai a matsayin ɗalibin hadisi da malam kwami da ya ce to kai yanzu ba irin masu saurare ne kawai a jirgi da kai shi kenan a tashi a jirgi da kai kamar jangwala ba da ba'a duk abin da ake faɗi za ka je ne kai kuma sai ka je kai bincike ka ƙara karantawa ba haka ne kana tara kana tara nan da shekara kana kuma kai ne malam in ba haka ba shekaru za su taru kuma kowa ya san ka ustazu ne ba komai a kanka sai hayaniya Allah ya taimaka. To sai mu koma sanin cewa alamatu Abi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali an-Nasa'i sirr yake in kuma kaga yayi alamar sirr to ita ce alamar al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad dan Shu'aib dan Ali an-Nasa'i. Jama'a ku kiyaye haka ake karanta ba a cewa an-Nisa'i aibi ne a kana cewa an-Nisa'i to da yawa sai ka ji malamai a gidan rediyo malamai na karatun littafi kamar Tirmidhi ko Muwatta amma sai ka ya ce wani nisa'i nisa'i ba nisa'i ba ne ni guda din ba kasara ba ce fataha ce da ita an nasa'i na nasa'i ake cewa ina fata an gane sai ke cewa huwa imam al-hafiz as-sabad shaykh al-islam naqib al-hadisi sahib as-sunan wanda bin sa wani ne al-imam an-nasa'i yace shine babban limami mahaddaci tabbatacce akan haddata shi malamin musulunci naqib al-hadisi makanikin hadisi sarki ya tabbata ga Allah kaga hadisi har yana da kanikawa kaga yanzu ba ana hawa kawa saki ba ana hawa kawa saki ko ba hawa akwai kanikawan kawa saki ko ba to idan dai har ahli sunna suna karanta hadisi dole a shi a samu malaman hadisi cikin su zai yi ka je gari akwai yan ataba guda ɗari a garin amma babu makaniki amma za ka je gari akwai ahalin sunna dubu a garin babu malamin hadisi haka suke ta karanta hadisan suna fassara su da ka na haka ko an samu matsala a hadisin da matsala haka za su karanta shi kun fahimci abin da muke nufi jama'a yanzu dai lokacin yan ataba ne yan express masu mashin duk garin da gani kuma da abin su da yawa zai yi ana hawa mashin babu bakanike idan har haka ta yi me zai faru za a zo lokacin da gaba ɗayan mashinan garin sun lalace ba a hawan su ko in dai kuna karanta hadisai to dole a samu kanikawan hadisi kuma kanikawan nan da ke muku gyaran mashin zuwa suke kawai rana tsaka su zuba bakin mai a jikinsu da injin oil kudin ga shuɗiyar riga sai sun je sun yi kwas ko in ya kama duk garin babu kwararren baka nake ba fita suke garin ba idan duk garin ku ba malamin hadisi sai ku fita ku je ku nemi inda malamin hadisi yake ku je ku koya ba ku da wani uzuri amma wallahi in kuka bauta Allah da matattun hadisai ranar alkiyama kuka je Allah zai ce bai san da ku